ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله فهذه مقتطفات من سيرة أم المؤمنين زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أم المؤمنين وسيدة نساء العالمين وسيدة نساء العالمين في زمانها أم القاسم خديجة بنت خويلد ابن أسد سي ابن كلاب القرشية الأسدية تلتقي في نسبها مع النبي صلى الله عليه وسلم عند جدهما المشترك قصي بن كلاب كانت من أوسط قريش نسبا وأعظمهم شرفا حتى إذا بلغت عرفت بالطاهرة لتركها ما كانت تفعله نساء الجاهلية وكانت تاجرة ذات شرف ومال أول من أسلمت أو أول من أسلمت فلم يتقدمها رجل ولا امرأة فهي الأولى في عالم الصديقات آوت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رفضه الناس وأشركته في مالها حين منعه الناس قال الإمام الذهبي عليه رحمة الله ومناقبها جمه وهي ممن كانت عاقلة جليلة دينة مصونة كرمة من أهل الجنة ثابتة مثبتة ثابتة مثبتة لزوجها وقت الشدائد وكان النبي صلى الله عليه وسلم يثني عليها ويفضلها على سائر أمهات المؤمنين وقد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها أربعون سنة وسنه خمس وعشرون سنة كما قيل ولم يتزوج عليها غيرها حتى ماتت لفضلها ومكانتها عنده فإنها كانت نعم, نعم القرين وقد ولدت له القاسم وبه يكنى ثم زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة وعبد الله وكان يلقب بالطيب الطاهر ومات بنوه كلهم في صغرهم أما البنات فأدركن وهاجرن إلا أن الوفاة أدركتهن في حياته سوى فاطمة فقد ماتت بعده بأشهر إخوة الإيمان تعالوا بنا أقص لكم شيئا من قصة هذا هذا الزواج الكريم كان كان السادات والرؤساء في مكة يحرصون على الزواج من خديجة فتأبى ذلك عليهم وتردهم جميعا ولكنها وجدت ما تنشده وما تبغيه في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهنا أفضت عما يدور في نفسها إلى صديقتها نفيسة بنت أمية فذهبت نفيسة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكلمته أن يتزوج الطاهرة خديجة رضي الله تعالى عنها وقالت يا محمد ما يمنعك أن تزوج عليه وسلم ما بيدي ما أتزوج به قالت فإن كفيت ودعيت إلى الجمال والمال والشرف والكفاءة ألا تجيب فإن قال فمن هي قالت خديجة قال وكيف لي بذلك قالت علي قال صلى الله عليه وسلم فأنا أفعل ومن مناقبها رضي الله تعالى عنها ما رواه البخاري ومسلم أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير نسائها خديجة خير نسائها خديجة بنت خويل خديجة بنت خويلد وخير نسائها مريم بنت عمران وروى البخاري ومسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نسب قال الإمام السحيلي عليه رحمة الله وإنما بشرها ببيت في الجنة من قصب لأنها حازت قصب حازت قصب السبق إلى الإيمان لا صخب فيه ولا نسب لأنها لم ترفع صوتها على النبي صلى الله عليه وسلم ولم تتبعه يوما من الدهر فلم تسخب عليه يوما ولا آذته أبدا ومن مواقفها العظيمة أنها شاركت النبي صلى الله عليه وسلم في السراء والضراء ودخلت معه في حسار الشعب الذين اشتد عليهم فيه الجوع والعطش حتى أنهم أكلوا أوراق الشجر وفي السنة التي خرجوا فيها من الشعب توفيت خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها ومن مواقفها العظيمة رضي الله تعالى عنها لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها يرجف فؤاده فقال لها زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة لقد خشيت على نفسي فقالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتسل الرحم وتحمل الكلا وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق الحديث أخرجه البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ومن حب النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة ووفائه له ما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة وما رأيتها ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها وربما ذبح الشاة ثم يقطعها عضاء ثم يبعثها في سدائق خديجة وربما قلت له كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة فيقول صلى الله عليه وسلم إنها كانت وكانت أي كانت خديجة كذا وكانت خديجة كذا وكان لي منها ولد وفي رواية إني قد رزقت حبها عباد الله استأذن يوما هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم هالة بنت خويلد اللهم هالة بنت خويلد فغرت على ذلك فقلت ما تذكر من عجوز من أجائب قريش حمراء الشدقين حلكت بالدهر فأبدلك الله خير ما وقال صلى الله عليه وسلم رادا لآئشة رضي الله تعالى عنها والله ما أبدلني الله خيرا منها قد آمنت بي إذ كفر بالناس وصدقتني إذ كذب الناس إذ كذب الناس وواستني بمالها إذ حرمني الناس ورزقني الله ولدها إذ حرمني أولاد النساء ولله در القائل ولو كان النساء كمن فقدنا لفضلت النساء على الرجال بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو ال... الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد وانا مسوء البركة إن شاء الله تعالى وانا ساتي زام فار قباتر دوات سلسلة خطبة وتتكد تاكن يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتون يا كماتا ين النبي ba faɗaya kuke da sauran matayen duniya ba gaba ɗaya idan kun kiyaye dokokin Allah maɗaukakin sarki a wannan jerula za mu ɗauki ummahatul mu'minina iyayenmu iyayen muminai gaba ɗaya matayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya bayan ɗaya mu ɗan ambaci kaɗan daga cikin abin da ya shafi rayuwarsu la'alla matanmu da 'ya'yanmu da iyayenmu sun ji wani abin da za su ɗauka domin gyara rayuwarsu ta duniya ya kuma amfane su a gobe kiyama kowace ɗaya daga cikin matayen annabi sallallahu alaihi wasallam iyayen muminai insha Allah ta'ala za mu bata sati ɗaya ne mu ɗan faɗa abin da ya sauƙaƙa daga cikin abin da ya shafi rayuwarta a takaice da kuma zamanta da mai gidanta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba kuma lalle mu yi sa ajira ba haka gaba ɗaya me yawa za mu yi tsallake amma dai insha Allah ta'ala idan Allah ya ara mana rai za mu yi su daga farko zuwa ƙarshe Allah madaukakin sarki ya ba mu iko khutbar mu ta yau za mu fara ne daga ummul mu'minina Khadija bintu khuwailid radiyallahu tabaraka wa ta'ala anha uwar muminai na na khadija yar khuwailid ya kara mata yarda yan uwana masu albarka wannan wani dan balgace ne wani dan bangare ne daga cikin tarihin uwar muminai kuma matar shugaba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a kuma shugabar matayan duniya gaba ɗaya a zamaninta babar kasimu khadija yar khuwailid yar asad yar abdul'uzza ɗan kusai yar kilab al-qurashiyya al-asadiyya radiyallahu tabaraka wa ta'ala anha nana khadija Allah ƙara mata yarda ƴan uwana masu albarka nasabarta tana haɗuwa da mai gidanta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a wajen kakansu da suka haɗa a kansa shi ne kusayu ɗan kilab idan ka karanta sira ka karanta nasabar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi za ka ga akwai ibn kusayin ibn kilabi to kusayu ɗan kilab ɗin nan a nan suka haɗu da matarsa na khadija allah subhanahu wataala ya ƙara mata yarda ta kasance daga cikin mafiya zaɓin larabawa wajen nasaba ta fito daga cikin zaɓaɓɓiyar nasaba mafi girman nasaba daga cikin larabawa da kuma girman nasaba daga cikinsu har lokacin da ta kai shekarunta na balaga su kansu larabawan saboda kamewarta da mutuncinta suka yi mata laƙabi suka sa mata suna a tahira tun a lokacin jahiliya yan uwana masu albarka wannan kafin shigowar addinin musulunci ne tun a jahiliya suke kiranta a tahira me dalili litarkiha ma kanat tafa'aluhu ahlul jahiliya ko nisa'ul jahiliya saboda duk abubuwa na rashin kan gado da rashin kamun kai da rashin kyautatawa da sauran 'yan uwanta mata suke a lokacin jahiliya Allah maɗaukakin sarki ya tsamar da ita Allah maɗaukakin sarki ya tserar da ita ba ta yin waɗannan abubuwa saboda haka ga ganin yadda ta kame kanta yadda take kiyaye kanta sai ya kasance saboda haka wannan sai yasa kowa yake rububinta kowa yake ƙaunarta ta kasance kuma 'yar kasuwa ce mai dukiya ma'abociyar girma da ɗaukaka ta kasance ita ce mace ta farko da ta fara runguma ta karɓi addinin musulunci ba tare da tambaya ko taraddudi ba ita ce mace ta farko alal itlaq da ta fara karɓar addinin musulunci wani bai riga ta karɓar addinin musulunci ba daga cikin mazaje ko daga cikin mataye daga cikin yara ko daga cikin tsofaffi a'a ita ce ta farko lokacin da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya zo da addinin musulunci farkon wanda ya fara gayawa ya tallatawa ita ce mai ɗakin na khadija kuma kai tsaye ba tare da tambayoyi ba tare da kokonto ba ta karɓa abin da mai gidanta ya zo da shi don ta taimake shi akan da'awarsa Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mata yarda shi sa na khadija Allah ya ƙara mata yarda ita ce ta farko a cikin duniyar siddiƙai masu gasgatawa wannan layi na masu gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ba wa manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kariya da mafaka lokacin da mutanensa suka guje shi lokacin da mutanensa suka yi watsi da shi laifinsa ya ce su daina bautar gumaka su kadai ta Allah maɗaukakin sarki shi shi kadai ita ce ta taraita shi ta ba shi dukiyarta lokacin da kowa ya hana shi imam zahabi alaihi rahmatullah yake cewa lallai na na khadija amma na ƙibuha jamma falalatta girmanta matsayinta kai abu ne mai girma abu ne mai matukar girma ya ce wahiyar mimman kamula minan nisa tana daga cikin waɗanda suka cika daga cikin mataye annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce daga cikin mazaje an samu da yawa da suka cika Allah maɗaukakin sarki ya musu siffa da tada ta cika wanda sun cika a matsayin mutane amma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce sai ya ambaci na na khadija bintu khuwailid Allah ƙara mata da sauran mata guda biyu da ya ambata Allah ƙara mata yarda lalle na na khadija ta kasance mace ce mai matukar hankali mai girma mai addini mai tsare mutuncinta da girmanta wacce kuma tun tana duniya Allah maɗaukakin sarki ya mata albashir da aljanna ta kasance mai tabbatuwa akan addininta na musulunci sannan kuma ta tabbatar da digadigai wajen taimakon mijinta a lokacin da yake cikin bala'i da musifa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance yana yawan yabanna na khadija yana fifita ta a kan sauran matayensa iyayen muminai sallallahu alaihi wasallam na ce fifitawa ba irin fifitawa na malam bahaushe ko kuma fifitawa da abu zai zo kwakwalwa ka ga cewa kamar fifitawa na zalunci ba a'a fifitawa wajen soyayya da yabo wannan ko babu da ya isa ya yi kontrol ɗin zuciyar wani ka ji a cikin matanka ka fi son wance ka ji a cikin matanka ka fi ƙaunar wance walan tastati'u an ta'adilu bainan nisa'i walau harastum Allah ce fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqa Allah ce ba za ku taba iyawa ba ku daidaita tsakanin matayenku a soyayya Allah ce ko da kun yi kwaɗayin hakan ba za ku iya ba ka ji mai ɗakin gabas da mai ɗakin yamma so iri ɗaya kake musu anya ba za ta yi ba gwargwadon kyautatawa gwargwadon taimako gwargwadon yadda take jin maganarka gwargwado yadda take tausaya maka gwargwado yadda aka ji kana kaurata kana santa to shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya fifita na na khadija akan sauran matayensa in dai wajen soyayya ne sallallahu alaihi wasallam na na khadija ta auri manzon tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a lokacin tana shekara arba'in ara tabbata a gare shi yana shekara 25 kamar yadda wasu daga cikin malaman tarihi suke ambatawa sai dai wannan ɗaya ce daga cikin maganganun da malaman tarihi suka yi kamar yadda kuma ita ce tafi shahara a bakin malaman sira amma akwai maganar da ibn sa'ad ya kawo a cikin tabaqat nasa cewa nana khadija ta auri manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi tana shekara 28 shi kuma yana shekara 25 kaga dududu fifikon shekara uku kenan wanda kuma wannan ya fi dacewa da hankali ya fi dacewa da waƙi'i idan ka kalli yanayi a gare shi ya aure ta shekarar ta 40 kai ka san mace shekara 40 ta ma kusa ta daina haihuwa a lokacin amma kuma a lokacin ta iya injabi ta iya haifar masa ƴaƴaye guda shida a lokacin wannan akwai abin mamaki amma aka ce mace ya shekara 28 wannan ba ta wuce haihuwa ba za ta haifi ƴaƴa biyar shida bakwai duk abin da za ta haifa ne kamar yadda malamai suke ambata so haka da yawa daga cikin almuhaqqiquna min almu'arrikhina daga cikin malaman tarihi suke rinjayar da a ruwayar da take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya auruna na khadija ne tana shekara 28 ba shekara 40 ba in ka kalli fifikon shekara 28 da shekara 40 tsakaninta da annabi tsira da aminci tsara tabbata a garishin aka ɗauka shekara 25 a lokacin ko shekara 15 ai bambancin da yawa kwarai da gaske to amma dai shine abin da ya fi shahara a bakin mutane shi sa na faɗe shi domin mu ɗanyi wannan gyaran a takaice sannan yan uwana masu albarka abin mamaki manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai auri wata mace ya haɗa ta da Nana Khadija ba Nana Khadija ita ce ta cinye kusan rabin rayuwar auren manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi dan ta yi kusan shekara 20 da wani abin da shi sallallahu alaihi wasallam ita kadai ita kadai jallin jal kwallon kwal ita kadai yayin da sauran matayen nasa duka suka rayu da shi shekara goma sha wani abu sha biyu ko sha uku wani abu amma duk sauran shekarun gare shi ya rayu ne da nana khadija kusan shekara 25 wannan sai ki nuna maka cewa ashe akwai wafa'i a cikin harkar rayuwa ba laifi bane idan matarka ta kyautata maka tai maka abin da kake gani ya kamata kai mata ta goma shi ba laifi bane dan ka ce ba za ka ƙara mata kishiya ba haka in ka ƙara kuma ba kai laifi ba amma ba laifi bane in ka ce ba za ka yi ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai kula wata mace da niyyar ya aure ta ba sai da khadija ta koma ga Allah maɗaukakin sarki saboda ta mai halatti sallallahu alaihi wasallam shi ma sai mata halatti shi sa bata san wata kishiya ba bata san kishi ba sai da ya rasu sannan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi aure duk matan da kaji an ce matar annabi matar annabi sai bayan khadija ta shigo sai bayan baki ake yi radiyallahu ta'ala anha Allah ya kara mata yarda nana khadija Allah ya kara mata yarda ta kasance dukkanin ‘ya'yayen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun zo ne daga gare ta banda guda ɗaya shine Ibrahim shi ya zo daga Mariyatul Qibtiyya wanda sadaka ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma dukkanin ‘ya'yansa guda shida sun zo daga gare ta ne Allah ya ƙara mata yarda babban ɗansa alƙasim wanda ake masa alkunya da shi a ce abul qasimi ita ta haife shi hakanan zainab hakanan ruqayya hakanan ummu kulsum hakanan fatima hakanan abdullahi wanda ake masa laƙabi da at-tayyibu tahir dukkanin su na na Khadija ce mahaifiyar su Allah ƙara mata yarda wannan kadai ya haifi ayyan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dukkanin ayyan manzon Allah kuma da ta haifa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wa radiyallahu ta'ala anhum sarrasu duk suna ƙanana mazan duk ‘ya'yan ana babu wanda ya girma mazan gaba ɗaya duk sarasa suna ‘yan ƙananan yara da alƙasim da abdullahi da ibrahim duk suna ƙanana suka rasu amma matan kuma dukkaninsu babu wacce ba ta kai lokacin da addinin musulunci ya bayyana ba kuma kowace ta yi imani da mahaifinta sallallahu alaihi wasallam duk sun karɓa addinin musulunci da zainab da ruqayya da ummu kulthum da kuma fatima radiyallahu ta'ala anhunna ajma'in dukkaninsu sun karɓi addinin musulunci sai dai kuma dukkaninsu su su uku sirra su ne kafin warsuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Zainab ta rasu karkashin mijinta Abul As ibn Rabi' Ummu Kulthum wa Ruqayya sun rasu karkashin mijinsu Uthman ibn Affan Allah kara masa yarda duk a rayuwar manzon Allah suka rasu tsira da aminci su kara tabbata a gare shi saura kawai na na Fatima ita ma ta bar duniya bayan annabi ya bar duniya da 'yan wasu watanni Allah ya ƙara ba ta yarda to waɗannan 'ya'ya dukkaninsu 'yan uwana masu albarka 'ya'ya ne na na khadija 'yan uwana mu sani cewa yadda auren manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance da na khadija lalle abin ban ne abu ne da ya kamata kowanne musulmi zai so ya ji shi domin an yi ji abin da ke ta ba wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi dukiyarta ya mata kasuwanci yake zuwa yake zuwa sham su dawo shi da yaron ta bahira ta ga abin da Allah madaukakin sarki yayi na albarka ta abin da Allah madaukakin sarki na tagoma shi dukiya ta ninku ta ninku kankace me dukiya ta tafi inda ba a tsammani ta ga amana ta ga mutunci zallarsa sai san manzan Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ɗarsa a cikin zuciyarta kafin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yan uwana naka je ta aure majaje guda biyu duk sun rabu to a lokacin manyan mutane da shugabanni da masu hannu da shuni kowa yake kawo application yana neman auren na Khadija amma tana cewa a'a ba su take bukata ba sai da Allah madaukakin sarki ya kawo manzon Allah cikin rayuwarta sallallahu alaihi wasallam sai ta ga ai ga abin da take nema nan ga abin da tayar take so ta tsinta nan gashi nan sai ta ce ya zata sai ta samu ta aminiyar ta mai suna Nafisa bintu Umayya ta ce ya Nafisa lalle na kama da san Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina so ya zamto mijina ya za ai ta ce ki bar abin annuna zan je in same shi ta je ta samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya Muhammad ma yamna'uka an tazawwaj bai hana kayan zuba kai aure ba mutumin kirki bawan Allah sali kama kai ya ce ai ma biyadi ma a ta bihi ba da abin da zan yi aure da shi zuwa yanzu ta ce to ya kake gani yanzu idan aka samu wacce ta ɗauke maka ga ta da ga ta da mutunci ga ta da dukiya duk ta ɗauke maka waɗannan abubuwa duk tana da su kuma tana son ka za ta aure ka ya kake gani annabi ya ce wa ce wannan sai ta ce ita ce khadija bintu khuwailid annabi sai ya ji wata babban mace ce sosai tunda ita take ba shi dukiya ya kasuwanci da ita kamar a ce kai da mai gidanka misali sai ta ce sai annabi ya ce to ya za a yi hakan ta faru sai ta ce bar abin a hannuna ni na san yadda zan yi kun ji yadda ake hikima annabi ya ce to inda haka ne ko na amince yan kwa kun ji yadda aka baffannin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi gaje suka haɗu da iyayen na na Khadija aka kulla abin da Allah aka bada sadaki aka daura wannan aure mai albarka da bata dan aure mai albarka irin sa ba Allah ya na Khadija yarda yan uwa daga cikin falala da daraja irin tana na Khadija Allah kara mata yarda Ali ibn Abi Talib Allah kara masa yarda ya rawaito hadisi kamar yadda Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar da shi yake cewa ya ji manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana cewa khairu nisa'iha matar da ta fi kowace mace falala a cikin matan zamaninta khadija bintu khuwailid ita ce na na khadija ya khuwailid a cikin matayen zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ce khairu nisa'iha hadisin bukhari da muslim yace kuma matar da tafi kowace mace falala da alkhairi a cikin mutanenta ita ce maryam ya imrana a cikin matayen banu isra'ila kenan lokacin annabi isa haka nan hadisi ya tabbata a cikin bukhari da muslim daga sahabi abu rera allah ƙara masa yarda mala'ika jibril ya zo wajen manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulallah ya manzan allah habihi khadijatu qad atat gana na khadija nan tana tafiye tana zuwa inda muke ma'aha ina'un fihi idamun aw ta'amun aw sharab a hannunta akwai wani mazibi wanda akwai ko romo ko abinci ko kuma abin sha a cikinsa idan ta zo faƙara alaiha salama min rabbiha ka karanta mata sallama ka ce allanta yana gaishe da ita wamin ni daga nima nima ka ce ina gaishe ta sannan wa bashirha bi baitin kai mata albashir da wani katafaren gida fil jannati a cikin aljanna min kasabin na lu'ulu'u na rikakken lu'ulu'u shine kasab lu'ulu'u mujawwaf na narkakken lu'ulu'u la sahaba fihi gidan da babu hayaniya a cikinsa wala nasa babu wahala e babu wahala babu shara ba wanke-wanke ba ɗora girki ba kaza ba duk wani abubuwan da cikin gida babu yan ka je aljanna ai ka gama aiki a duniya hutu ka je yi kuma Allah madaukakin sarki ya samu daga ciki babban malami Imam Suhaili Allah ya masa rahama yake cewa Allah maɗaukakin sarki yayi wa na Khadija albishir da gida ne a aljanna wanda yake na kasab na lu'ulu'u gidan da yake na lu'ulu'u saboda ta yi rige-rige ta yi sauri ta shiga addinin musulunci ta karɓi imani kafin kowa sannan ya ce allah maɗaukakin sarki ya ba ta gidan da babu hayaniya a cikinsa babu wahala saboda ba ta ɗaga wa manzan allah sallallahu alaihi murya yan uwa kun ji wannan da kyau ba ta yi wa manzan allah ihu manzan allah baya magana tana mayar masa muryar ta ba ta wuce muryar manzon Allah mijinta mai gidanta sallallahu alaihi wasallam ba ta masa hayaniya to sai Allah ba ta gida aljanna wanda babu hayaniya a cikinsa haka imamu suhaili ya faɗa ya ce bata cutar da manzon Allah ba bata yi manzon Allah komai wanda manzon Allah zai ji rashin daɗi ba shi yasa sai Allah maɗaukakin sarki ya ba ta gidan da babu wahala yanzu hutu za ta je ce ta gama aikin da za ta yi a duniya ina matayenmu na iyayenmu ga yadda ake samun aljanna ga yadda ake samun aljanna ina masu kokawa da mazajensu ina masu asharwa mazajensu ina masu zagiwa mazajensu ina wanda idan ka faɗa ɗaya ta faɗi goma wallahi ba da haka ake samun aljanna ba kun ji yadda ake samun aljanna na na khadija tun daga wancan lokacin Allah ƙara mata yarda har yanzu kowa ya ji an ambaci na na khadija sai ya ce radiyallahu anha me tai ta bi mijinta ta bi Allah ta yi aikin alkhairi ke ma abin da zaki ki samu irin wannan abin kenan Allah madaukakin sarki ya ƙara mata yarda yan uwana masu albarka daga cikin abubuwan da ya kamata mu ambata na kissan na na Khadija lalle na na Khadija mace ce mai juriya ta yi tarayya da manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi a lokacin daɗi bata sa ta yi gezau wa barin manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ba kai barba lokacin da aka ƙaurace wa manzan Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da banu Abdul Muttalib gaba ɗayansu tana cikin wanda suka shiga shinge na Abdul na Abu Talib dan uwana masu albarka shekara uku aka ƙaurace wa manzan Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da danginsa musulmansu da kafiransu ba a siya daga wajensu ba za a siya daga ba za a siya musu ba ba za a aura daga gare su ba ba za a aura musu ba dukkan wani jakadanci da hulɗa ta yau da kullum aka yanke wa manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da danginsa gaba ɗaya tsawon shekara uku wasu daga cikin malaman tarihi suka ambaci cewa sai da ta kai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da sauran da suke tare da shi a lokacin sun kai suna cin ganye ganye na bishiya suke ci saboda wahala saboda yunwa babu abin da za a ci sai da aka shekara uku a haka na na Khadija tana ciki bata gudu gida ba bata ce ba zan iya wannan wahalar ba bata ce ba zan iya wannan bala'i da musiba ba kamar yadda wasu daga cikin mata yamma suke faɗa ka kai shekara goma sha biyar kaza kana kyautata wa mace amma shekara biyu idan Allah ya jarrabe ka da karanci ko kamfa na abin hannu shikenan sai ta ce wallahi ita ba za ta iya ba ka ga gidan mu zan tafi rike yayanka sai ta tafi kuma tana so ta samu aljanna irin kusa da nana Khadija a yar uwa eh ba ba dai ba dai nan ba haka ta zauna take tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam koge zau babu yunwa da kishirwa bata sa ta ban mijinta ba wannan ita ce bahaushe ke cewa matar amana kenan matar rufin Allah ba mu irin sunan Khadija eh matar rufin asiri kenan duk bala'i ba za ta guje ba za ta guje ka ba sai dai ta rinka kwantar maka da hankali in ka shigo kana kuka ma sai dai ta kwantar maka da hankali ta rarrashe ka sai ka ji duk kamanta bala'in wajen sai ka ji ka ci gaba da faɗa walwalarka to irin su ake bukata nana Khadija Allah ya kara mata yarda idan kana so ka ƙara gane matsayin na na Khadija je ka cikin sahih bukhari ka ɗauko kissar da na Aisha ta bamu farkon da aka fara wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi lokacin da yaje gharu hira yake ibada mala'ika jibril ya zo masa a siffarsa ta mala'ika annabi ya razana ya firgita ya dawo gida yana cewa zammiluni zammiluni kulillibe ni kulillibe ni na naka je ta samu abin lulluɓa ta lullube mijinta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har sai da wannan tsoron da firgici ya bar jikinsa sannan sai annabi ya fara bata labari ya ce wallahi laqad khashitu ala nafsi ya ce mata ina ji wa kaina tsoro na ga wata siffa da ban taɓa ganin ta ba ya ga kaza annabi ya firgita a lokacin yara zana wato ana buƙatar mace mai kaifin hankali ana buƙatar mace mai hangen nesa wajen iya kwantarwa da miji hankali da dawo da shi cikin hayyacinsa sai ta tuno a lokacin bayan uwa ba a fara addinin musulunci ba a lokacin aka yi annabi wahayi na farko amma sai ta tuno wasu ɗabi'u na annabi tsira da aminci tsara tabbata a ta ga duk mai irin wannan ɗabi'un Allah baya tuzartar da shi sai ta ce kalla wallahi la yukhzika Allahu abada ta cinyatar da kai ba me yasa sai ta faɗi wasu ɗabi'u guda biyar ta ce innaka latasilur rahima kana sada zumunci wa tahmilul kalla kana ɗaukar nauyi na wanda ya gaza ɗaukar nauyin kansa in na kuɗi ne kai masa in na ƙarfi ne kai masa in na shiga al'amari ne kai masa duk kana yi wa taksibul ma'aduma kana bawa wanda ya nema ya rasa kai ne masa kyauta irin kyautar da babu wanda zai iya masa irinta wa taqri dhaifa kana bawa baki abin da zai ishe su su ci har su kuma zuwa garin su kana tana da garan baki domin bakin da guzuri ya yanke musu dan ka ci da su wa tu'inu ala nawaibil haqqi kana kuma taimakawa wajen duk wanda ya shiga wata bala'i da musiba bala'insa bala'inka ne kana shiga sai kaga ya fita daga cikin halin da yake ciki annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗannan abubuwa guda biyar suna na khadija ta tuno ta kwantarwa da annabi su hankali ta ce allah ba zai tozarta ka ba saboda wannan kuma ka duba ita ta ɗauke shi ta kai shi wajen ɗan baffanta ɗan uwanta warqatu bin naufal shi mutum ne ba nasare a da yayi nasaranci amma ya rubuta injila da yaren ibraniyanci da ya ta kai shi wajen annaba annabi ya masa bayani cewa ga abin da yake gani sai ya murmushi ya ce ai hadha namusu alladhi unzila ala musa ai wannan shine namusu wannan namusu a yaran su shine malaika jibril yace ai wannan malaika jibril da yake zuwa annabi musa yace kai ina ma ina rayu lokacin mutanen ka su kore ka su kore ka daga garin ka sai annabi abin ya araba shi mamaki yace awa mukhurjiyahu yanzu korata za a daga garin mu daga ƙasar mu inda aka haife ni wa walidin wa ma walada a kore ni awa mukhrijiyahum sai ce masa ai babu wanda ya taba zuwa da irin abin da ka zo da shi illa udiya sai an yi gaba da fito na fito da shi yace wallahi in Allah kai ne lokacin da za a turo ka an surka nasaran mu'azzara zan taimake ka taimako abin karfafawa duk wannan abin da na Khadija ta hada shi haka ake bukatar mace yan uwa dan Allah dan me manzon Allah bai so na Khadija ba sallallahu alaihi wasallam dan me annabi ba zai taya banna na Khadija ba koda bayan bata na shi sa yan uwana masu albarka da na'isha kun san yan ce ta gaban goshi ce ko kun san wace ce da na'isha di yadda annabi yake santa take cewa da kanta ban taba kishi da wata mace irin kishin da ne da nana Khadija fa tace kuma wa ma ra'aitu ha ban fa taba ganin ta ba bata ma taba ganin nana Khadija ba nana Fatima yar gidan nana Khadija ta girma nana Aisha bata ma santa ba ta ce amma ba ta taɓa kishi da wata mace irin kishin da ta dana na Khadija ba me yasa ta ce annabi yana yawan ambatanta ya ta yabanta Allah ya saka wa Khadija alkhairi wa fa'i kenan dan uwa duk mutumin da ya maka alkhairi kaka manta shi a rayuwa wallahi mummunan ɗabi'a ce da mummunan hali kamanta mutumin da ya maka alkhairi a rayuwa annabi ya ta yabanta yana faɗa kalamai masu kyau a kanta wani lokaci annabi kawai sai ya ce sai a daddatsa naman sai ya ce a ɗau wannan kaiwa ƙawanna na Khadija gida kaza duk sai ya raba ƙawanna na Khadija su kaɗai za a bawa iya ƙawanna na Khadija wa fa'i kenan Nana Aisha take cewa wata rana ka ya Rasulullah kamar Allah bai taba halitta wata mace a duniya sai na Khadija ba sai annabi ya ce to in banda abin ki Nana Aisha ai innaha kanat kanat ai Nana Khadija ta kasance ita tayi kaza ita tayi kaza annabi sai ya taba da abubuwa to sai ta ji wanda ma da tayi shugu tun farko ya ta yabanta ita ce tebin kaza ita ce tebin kaza wani lokaci ya ce mata ita ce ta bani ƴaƴa duka ƴaƴan da Allah madaukakin sarki bani daga gare ta ne dan me bazan yabe ta ba dan me bazan kankata abinda Bahaushe ke cewa kankat yace mata inni qad ruziqtu hubbaha yace bari ga miki ni fa an azurta ni an tusa min sunna na Khadija ba shikenan ba wata rana akwai hala bintu khuwailid hala bintu khuwailid ‘yar uwar Khadija ce bintu Kuwait. Annabi yana zaune tare da na Aisha a cikin gida, kawai sai ta shigo ta yi sallama ta zo gaishe da manzon Allah. Sallallahu Alaihi wasallam, ta nemi izini annabi ce, annabi yana ganin ta annabi ya tashi ya rasa inda zai tsumaransa. Ya rasa inda zai sa kan ya nan yana, annabi ɗaga nuna ce, Allah ga hala bintu Kuwait. Allah ga hala, Allah kai mata kaza. Irin kaga abu ɗin nan gaba ɗaya maka rasa inda za ka tsoma saboda farin ciki da munna. Ba fana na Khadija ba ‘yar uwarta ce. yake mata haka yace Allahumma hala bintu Khuwailid nana Aisha sai ta zo na sai da halata mashi ya mata duk abin da zai mata ta fita suna lashe ta ce ma ta zukuru min ajuji min aja'id quraish hamara ash-shadaqain ya rasulullahi wai kai me kake tunawa ne ga wata tsohuwa daga cikin tsofaffin quraishawa mai jan baki gefen baki ta diya cinye hakoranta babu ya rasulullah gashi Allah ya canza maka da budurwa yar sawai sawai ka gani haka sai ran annabi ya ɓaci sallallahu alaihi wasallam haka ake wato yan uwa ya kamata maza da mata barin kalura da irin wannan kissoshin haka wafa'i yake kai yanzu aure ka je nema wajen budurwa sai ka rinka zage matarka a wajenta aure fa ka je nema baka aure ta ba matar da ka aure ta ka ci moriyar ta ta yafa maka ƴaƴa yanzu dan ka samu ta kana so sai ka je ka rinka zagin ta ai ba ta da kirki ne ba ta kyautata mu ba ta kaza amma ba ka kyautata maka yanzu kai kana gani mutunci ne ka je ka rinka zagin ta mutunci ne ka je ka rinka aibata matarka ta aure a wajen budurwarka ko auren ta kai wallahi wannan rashin mutuntaka ne rashin sanin ya kamata ne ba daidai bane kun ji manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi abinda na Aisha ta faɗa masa akan na Khadija yace mata wallahi Allah bai canza mana inna na Khadija ba ya ce mata ita ce ta yi imani da ni lokacin da kowa ya kafarce mu ita ce ta gasgata ni lokacin da kowa ya karyata ni ita ce ta bani dukiyarta lokacin da kowa ya hana ni sani ƴaƴa ne ta dalilinta lokacin da Allah maɗaukakin sarki bai bani ƴaƴa da waninta ba ana shi ta ce tun daga lokacin sai na shafa wa kaina ruwa kawai ta ce ban ƙara wata magana mara kyau akan na Khadija ba shi sa wani mawaƙi yake cewa Allah ya masa albarka walau kanan nisa'u kaman faqadna yace inda a ce duk mataye kamar irin waɗannan wanda muka rasa ne irin suna na Khadija ne a ce duk mataye irin suna na Khadija ne yace la fuddilatin nisa'u 'ala rijali ai lallai da mata sun fi maza wallahi a ce duk mata irin na Khadija ne to matan ne ko mazan ke ko mazan ne yanzu a cikin mazan waye kake gani ya kai na Khadija kai ne ko ni Allah ya kara mata yarda yan uwana masu albarka bayani akan nana Khadija kamar yadda na gaya muku bayani ne mai tsayi kwarai da gaske kuma yana da yawa amma dai kowanne sati idan mun samu dama abin da ya sauka shi zamu faɗa Allah madaukakin sarki ya ƙara wa nana Khadija yarda Allah madaukakin sarki ya ƙara mata yarda Allah subhanahu wata'ala ya bawa iyayenmu mata da ƴaƴanmu da kannanmu ikon koyi da irin suna na Khadija domin su dauki na garan nana Khadija ma gaba ɗaya ba na Fatima ba Allah madaukakin sarki ya sa mu dace ya mana albarka a rayuwa ya jikan iyayenmu da suka rasu marasa lafiya mu Allah subhanahu ta'ala ya ba su lafiya Allah subhanahu ta'ala ya ba mu lafiya da zama lafiya a cikin garuruwan mu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa qumu ila salati yarhamukumullah Thank you.